Bismillahirrahmanirrahim.
bismillahir rahmanir rahim Tambihatu ga wasu fadakarwa al-awwalu fadakarwa ta farko ma asbutu Ramadan bi ru'yatil adlaini kamar yanda watan ramadan ke tabbata da ganin adalai biyu aw bi ru'yatil jama'ati mustafida ko da ganin jama'a masu yawa aw bi kamali sha'ban ko kuma da cewa watan sha'aban ya cika kwana talatin aw bi ru'yatil munfaridin ko ma da ganin mutum ɗaya fi mahallin la yutalafi bi amrihi a gurin da ba a kula da lamarin kamawar wata yasbutu bi nakal to haka ma kuma yake tabbata da cirowar adalai biyu aw jama'ati ko jama'a mustafiratin masu yawa an adalaini suka ciro daga adalai biyu aw an jama'ati ko daga jama'a mustafira
lakin in kana Sai aw dai ru'yatil adlaini idan cirowar daga ganin adalai ne biyu asalin adalai ne biyu suka ga wata
wala budda an yankula to anan ba makawa a ce kowane ɗaya wanda suka ciro daga gare shi sun kai mutum biyu
wa in kana an hukumil hakimi idan ko cirowar daga hukuncin mai hukunci ne aw an isbutu inda ko daga al-hakimi.
tabbatar ganin watan a wajen mai hukunci أو عن الجماعة المستثيرة ko ko za a ciro ne daga ganin jama'a masu yawa
ويكتفى ولو بواحد to a irin nan ana wadatuwa ko da da cirowar mutum ɗaya ne shi yasa kenan a bisa tsarin malikawa da za a samu adali ɗaya ya shaida a kano cewa ai ya je agadas ya tabbata an tabbatar a gaban sarkin agadas an ga wata ya zo ya faɗa abu a kano inda adali ne wannan ya wadata zai sabauta a ce azumi ya wajaba akan mutan kano
ولو في محل يبتلى فيه بأمر هلال ko da a wajen da ake kula ne da lamarin wata
وكما يثبت برؤية المنائر haka nan وقودة ganin wata yana tabbata da ganin hasumiyoyi an tan alhali an kunna mata wuta akwai wasu garuruwa da da al'adarsu ana cewa an ga wata sai a kunna fitulu na hasumiyoyi shi yasa daga nesa ma sai ka gano fitila ta kama in ko yanzu ma ka kaba a saudiya in wata ya kama akwai fitila da ake kunnawa guda ɗaya ko wadda take ta jefa haske haka tana jefa haske sama to irin wannan in kana nesa ka gano wanda an san ba a kunnawa idan ba ya tabbata an ga wata ba to ya hukunta a ce an ga wata a wajenka dole ka yi aiki da ganin watan nan
حيث كان لا توقد inda ya zama wannan fitilin ba a kunna ta sai fa an tabbatar cewa wata ya kama a shari'ance
كما عندنا بمصر kamar yadda yake al'adar mu a misira
ومثلها سماع المدافع misalin wannan sama'ul madafi jin ana ta harba bindiga
فإنها galibi ita lato rabu ba a buga bindigan nan sai yayin fa- wato daidai faduwar rana يثبت شاهد sai fa in ana so a nuna wata ya kama Mm, ko ana in ka ja na a buga bindiga wajen faduwar rana ko dare can galibi ai an- an an ga wata ne ko da rana ta yi a buga bindiga in ce sarki ne ya je wani waje ko da sarki mai mataba ya je wani waje ko Eh, amma dai da daddare daidai bayan faduwar rana to wannan sai fa an ga wata
الثاني faɗakarwa ta biyu وجوب الصوم عندنا wajen azumi a wajen mu malikawa لا يتوقف على حكم الحاكم ba wai na tawakkufi ba bisa hukuncin sarki ko alkali in aka samu adalai biyu suka ce sun ga wata an tabbatar adalai ne to ko da alkali ko sarki bai hukunci da cewa ya tabbatar da ganin watan nasu ba to kai da ka ji daga bakinsu cewa sun ga watan ya zame ma wajibi ka ɗauka watan ya kama
ولو حكم مخالف بثبوته برؤية واحد da a ce wanda ya bambanta da masabanmu kamar wanda yake shafi'i ne zai hukunci da tabbatar ganin wata da sababin ganin mutum ɗaya adali في محل a gurin da yake kuwa ya atani ahluhu da mutanen wajen suna kula da ganin wata fi wujubi sami inda na mm, fafi luzumihi lil maliki wa adami luzumihi taraddud taraddudin malamai matabbaci ne a cikin irin wannan sai a ce ganin wa- a, yin azumin ya lizumce wanda yake maliki ko ko bai lizumce masa ba
walau a ya mai muhtasar ya kawo wannan ya mai akarabu kuma ya kawo ta nan da alama masu aka rabu da majmu'u duk sun kau da mata raddudin su yayi masu ya ji dai muna gefen mai da aboko su yayi masu wuta sarɗin suna da ababa na basu fasulun kara'i a halul kara'i ko a halul kara'i zakaro wannan kuke dubawa ko malaba ko kuna duba sauran ya ya faɗi wannan matsalar sai adam yake adam yake yalwanta gidan yake so adam ya koma shi yanzu al'adabul jahili al'adabul islami
na'am walau ahbar al-hakim shi hasan da a ce alkali zai ba wani mutum labari ma sabata inda hu da abin da ya tabbata a wajensa ko sarki ya ba wani mutum labari da abin da ya tabbata a wajensa in kana muwafiqan lima akhbarahu fil madhhabi idan ya zama ya dace ya zama muwafiqan liman ahbarahu ya dace da wanda ya ba labarin dangane da masaba alƙalin maliki ne kai ma kuma da yake baka labarin kai ma maliki ne
innahu yazamu sawm ya baka labari cewa ai an samu wasu mutum su biyu adalai sun zo sun shaida a gabana sun ga wata na duba na bincika na gaba abinda zai sa a suka a game da shaidar su ne hukunci da cewa ai ganin wata ya tabbata to wannan kai din matin da kai ma maliki ne shi ma maliki ne ya zama ma wajibi ka yadda ka ɗauki azumi
ba amma lauka na mukhalifin filmar habin amma da a ce zai bambanta a masaba liman ga akhbarahu wanda ya ba labarin kamar shi alkalin ko sarkin shafi'i ne kai ko da ya ba labari maliki ne an san shafi'awa ko suna tabbatar da ganin wanda da shai- da ganin mutum ɗaya adali fa innahu yas'alu to a irin nan shi wanda aka ba labarin sai ya tambayi sarkin
yan waje yalla bai ya- ya su biyu ne suka zo suka faɗa ne ko mutum ɗaya to yan waje da subuta idan ya samu tabbatarwar bi shahidaini ta fuskar cewa ganin shaidu biyu ne adalai biyu ne suka ga watan da zama fi saumu to shi ma ya zame masa dole ya azumin duk da cewa da alkalin da ya tabbatar ba maliki ba ne amma tun da ya zamo yadda ya tabbatar ɗin ko da gaban alkali maliki aka je to haka dai zai hukunci
ko bi wahidin idan ko ganin watan ya tabbata ne da sababin ganin mutum ɗaya jarar hilafin mutaqaddim to sabanin da ya gabata yana nan
wala wadda as-sultanu da a ce shi sarkin da kansa zai da'awar aw al-qadi ko alkali ya yi da'awar an ru'yata ya ga watan fa innahu yakunu min sarkin ne da kansa ya ce ya ga watan ko alkalin ne ya ce ya ga watan ko da alkalin ina ya ce ya ga watan fa inna ya kunu min ru'yatul wahidi wannan zai zama daga inda ba- bangaren a ce mutum ɗaya ne ya ga watan
la yu'awwal alayhi wanda ba za a dogara da wannan ganin ba askanu mahal in dai wajen ya zamo ana kula da lamarin wata a- a wajen walau saddaqnahu kai ko da mun ɗauka ai da gaske ne da ya ce ya gani lalle wane mai martaba ba zai faɗi magana da ba gaskiya ba ko da mun gaskata shi la yazuna sawmu ba dole ba ne mu tashi da azumi khilafan li ba'd al-mazahib saɓanin yadda wasu masabobin wasu a cikin masabobi suka tafi
as-salisu faɗakarwa ta uku لو رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم da a ce wani zai mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama أخبره بالصوم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai an ga wata لا يلزم الرائي ra'iya wala gairahu ijma Wa- ganin watan eh, ko tashi da azumi bai lizim cewa shi wanda ya mafarkin da annabi ba ko wanin sama ijma'a a ga- a ga- da gamuwar malamai me yasa aka faɗa لإتلال لفظ النائم domin kiyayewar mabacci ba tabbatacciya ba ce wani lokacin a bacci za ka ga ana kakkai amma kai sai ka ɗauka ba ko cewa ake kai kai ka farka kana cewa ya an ce in yi
لا لشك في رؤيته صلى الله عليه ba wai dan وسلم.
ana kokwanto ba a game da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a a tayi a ga manzon Allah tayi manzon Allah ya bada labari أمم. ألا ترى أنه ينزل بقى يا جنن.
يقول بطلاق زوجته da a ce zai ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari yau ai kai wance da kuke zaune da ita ma a matsayin mata ka sake ta mantawa kai lam taharum alai ijma to wannan matar da ba za ta haramta ba gare shi daga muwar malamai
wa kazalika haka ma kuma ai wa kama yajibu samun da ruriyati hilal ramadan ai kamar yadda azumi yake waje ba da ganin kamawar jinjirin watan ramadan aw li itmami iddati iddati sha'bana ko kuma idan an cika kidayar sha'aban kwana talatin yufalu fil fitri ake yi a wajen ajiye azumi in an ga watan shawwal na sai ajiye azumi ko kuma idan ramadan ya cika talatin sai ajiye azumi yajibu bi ru'yati adalaini a wato wajibi ne a a bar azumi a yi sallah in aka samu adalai biyu suka shaida sun ga watan shawwal aw jama'atin musafira ko jama'a me- mewaiciya li hilal sha'bana ga jinjirin watan shawwal aw li itmami salasina yawman min gurrati hilal ramadan ko kuma aka samu cikin kwana talatin daga kamawar watan ramadan la bi ru'yati munfaridin ba a yin sallah don mutum ɗaya ya ga watan shawwal
qala khalilun halil ya faɗa a mutasar la yaqulu munfaridun bi shawwalin wanda shi kaɗai ne ya ga watan shawwal ba ya bayyana sallarsa ba ba ya bayyana cin abincinsa ba na'am walau amina zuhura ko da ya amince ba za a gan shi ba illa bi mabihin sai fa bibi yi idan zama akwai wani dalili da zai halatta a ce ya sha azumin kamar radin kamar rashin lafiya aw safarin ko tafiya to sai ya sha in an tambaye shi ya kai ana azumi kana sha ya bada lafiya ne ko ai tafiya nake alhali shi ya gama wata
walakin yusur bin niyyati sai dai wannan ko da aka ce ba ya bayyana shan nasa ba dole ne ya niyyar ajiye azumi na'am domin haramun ne a ka- a ce za a kama baki da niyyar azumi ranar sallah
wa zahiru kalam musannif zahirin maganar mai littafin nan mai risala ka halilin kamar maganar shau a halil annahu la yasbutu hilalu shawwalin cewa watan shawwal baya tabbata ru'yatul wahidi da ganin mutum ɗaya walau walau ba wala ba ne ko walau fi mahallin ko da a waje ne wauna ya koma alif ko to
walau fi mahallin la yutanafi bi amri hilali ko da a wajen da ba a kula ne da lamarin wata wa huwa kadhalika lamarin ko haka ne hatta inda man yaqulu bi subuti ramadana bi adalin wahidin ko da wajen hatta wajen wanda ya ce ganin ramaran yana tabbata da ganin adali ɗaya kama wata ramaran yana tabbata da ganin adali ɗaya wa huwa zahirun wannan abu ne wanda yake a fili
ثم شرع في الكلام على بعض شروط الصوم to ko a tashi nan suna shara abu to lafiya